بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض خير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقربين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai karfi wanda mun kwana a cikin wannan sura ta surat Ibrahim alaihi salam wanda insha Allah ba za mu tashi a cikin ta wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana irin abin da ya gudana tsakanin yan wuta da mahalicci shine subhanahu wa ta'ala suna ganin cewa yanzu abin da suke musu sun gan shi kuru-kuru kuma sun yadda da shi don haka suke neman ina ma a ba su alawar su koma duniya su bayanta Allah su bi Allah su bi manzannin Allah Allah ta baraka wata ala ya ce a to ku da kuke wannan magana ba ku ne kuka rance ba kwata kwata ba za a zo nan lahirar ba duniya kawai ita ke nan san za a yi san za a tsari ilmi illa hayatu na duniya na mutu wani haya ba ku ce ba har Allah ta baraka wata ala ya ce ai mun zaunar da ku masaukan waɗanda muka halakar wasu muka halakar muka gada muku da ƙasar in za ku ya ɗauka hannu in za ku ya ɗauka wa'azi ya isa a cikin ɗauki wa'azi sannan mun buga muku dukkan misalai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da cewa wa qad makaru makarahum wa qad makaru alhali kafiran makka kullum babu abin da suke kokari sai halaka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam makrahun kullum abin da kokarin su halaka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam makarun haitu aradu qatlahu lokacin da suka yi yunkuri su kai wa annabi hari su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam aw taqidahu ko kuma su daure shi aw ikhrajahu ko kuma su fitar da shi daga wato makka wannan dama al'ada ce ta kafirai da dukkan makiya addini manufar su duk wanda yake mai kira zuwa ga Allah sai sun ga ya za a yi da shi manufar su ke nan babban manufar su ya za a kare da mai kira zuwa ga Allah duk wanda ya kira zuwa ga Allah sai an yi sai an yi kokari muna da ji abubuwan da suke faruwa a yau an ji an kai wa wani mushabba Usman Bauchi hari to Allah ya isan mana Allah ya isan mana Allah ya isan mana wannan al'ada ce ta kafirai da makiya addini makiya addini za su iya zama ta ciki za su iya zama ta waje makiya addini za su iya zama ta ciki za su iya zama ta waje to ala ya jihala dai watan masu irin wannan miyagun ayyuka magana ne na kafirai saboda haka Allah ya isan mana Allah ya kare mu Allah ya kare mana shi Allah ya kare mana shi waɗanda kuma suka rasa rayuka ubangiji Allah ji kansu da rahama Allah ya gafarta musu waɗanda suka rasa lafiya Allah mai musu da lafiyarsu wannan al'ada ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qad makaru haqiqa sun ta kullu kullun makirci makaru irin iya makircin su haitu aradu qatlahu lokacin da suka yi yunkurin kashe Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam au taqidahu ko su daure shi ko su fitar da shi daga makka وعند الله مكرهم الله تبارك وتعالى كسري duk abin da suke shiryawa inda lani ilimin shirya ga Allah duk abin da suke shiryawa su halakar da wani na Allah to Allah ya sani kuma Allah yana sani ce mana inda Allahi makruhum wa inda Allahi makruhum wato duk mafikin da suke kulla inda Allahi sanin shirya ga Allah ilmu sanin shirya ga Allah ko inda Allahi wa inda Allahi makruhum tanadin duk makircin da suke Allah na nan na musu tanadi na sakamakon abin da zai yi musu sakayya da shi wa in kana makruhum litazula min hujjibar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in kana makruhum lallai makruhum makircin da suke kullawa akan su kashe Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in bai zamo ba litazula min hujjibar wanda aljibadu duwar wafi ita zula za su gushe minhu saboda wannan makircin wai duk da girman makircin su amma makircin nasu in bai zamo ba ita zula minhu aljibadu waɗannan manya-manyan duwatsu waɗannan manya-manyan duwatsu makircin kakarai bai zamo ba ita zula minhu aljibadu waɗannan manyan duwatsu za su gushe minhu saboda makircin kakarai aka ce abin da ake nufi da jibal a nan al'amuran manzan Allah sallallahu aka kamanta da shi ba girman mu'jizan manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam makircin mai makirci bai isa ya sa ta kushe ba girman nubuwar annabi sallallahu ta'ala da sallam makircin mai makirci bai isa ya sa ta kushe ba sannan darajojin annabi sallallahu ta'ala da sallam makircin masu makirci ba su isa su sa waɗannan duwatsu su ne mu'jiza nubuwa da darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya girmama da ce musu jibal abin da ake nufi da ce musu jibal wai sun kafu yadda ba wanda zai iya ture su nubuwar manzon Allah annabtar manzon Allah ta kafu ba wanda zai iya ture ta yadda kasan ba a iya ture duki yadda kasan duki yadda yake da karfi bai buguwa bai tunkuduwa bai mirkinuwa to haka mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi take haka annabta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam take tare da an yi fasarori da yawa akan ma'anar wannan in kana makruh li tazura min al-jibal amma da ita ce fasarar da malaman tafsiri suka fi tafiya akan ta ma'ana tun makircin masu makirci ba za su sa waɗannan manya-manyan duwatsu su ne girman annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa da darajojinsa li tazula ta gushe minhu saboda wannan makircin فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام الله تبارك وتعالى يجي فلا تحسبن الله كذلك رجي أن الله فلا تحسبن الله كذلك رجي والله تبارك وتعالى مخلف وعده رسلا ما يساق القول سليم كمن ظننت Allah ta baraka wata ala ba mai saba ma ai Allah ta ala ba ma zannin sa ba bai saba ma kowa alƙawari إن الله لا يخلف الميعاد Allah zai saba alkawari to Allah da bai saba ma gama gari ba alkawari zai saba ma zababbun bayan su ne manzanni kaga abinda ake nufi Allah tabaraka wa ta'ala zai saba alkawarin da yi ga manzanninsa bin nasri da taimako Allah ta'ala ya alkawarin zai zai taimaki manzanninsa da waɗanda suka yi imani tare da su yana ka inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad hakika za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani da su fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar tashi alkiyama shi ne yawma yaqumul ashhad wani ya ce kataba Allahu la aghlibanna ala wa rusuli inna Allah qawiyyun azim Allah tabaraka wa ta'ala ce na tabbata na riga na zartar cewa ni ne mai rinjaye ni da manzanni na hakika ubangiji mai karfi ne mai rinjaye za ka duk wanda ya taso mana Allah Allah shi ne mai kare shi duk wanda ya taso mana Allah Allah shi ne mai kare shi sannan wani wuri ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannakum fil ard Allah tabaraka wa ta'ala ya alkawali ga waɗanda suka yi imani suka yi tawon ayyuka cewa zai halakar da makiyansu ya gadar da su kasan makiyar wannan ka duk alƙawla ne Allah tabaraka wa ta'ala yi to wannan alƙawlan ne ake cewa kada mutum ya yi zaton mai saurari ake magana kada mutum ya yi zaton Allah tabaraka wa ta'ala bai saba alƙawalinsa ne da ya yi ga manzanni na ba su na ta a wata fasara kenan wata fasara kuma wa'adi shi ana nufin alkawalin da ya yi na halakar da kafirai alkawalin da Allah ya na halakar da kafirai manzanni suna ta ganin yaushe ne yaushe ne yaushe ne za ka ta fala ta hasiban maza a mukulifa wa ajiye wa sura ai alkawalin da Allah ya na manzanni cewa sai ya halakar da makiyansu sai ya halakar da kafirai to kada a yi zaton cewa kada ka yi zaton cewa Allah mai sa'a wannan alkawalin ne inna Allah azizun hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala marin jayin sarki ne la yujizuhu shay babu wani abin da ke buwayar ubangiji zuntiqam kuma in ya tashi riko riko yake yi mai tsananin riko ne mai tsananin azabtarwa ne mai tsananin azabtarwa ne subhanahu wa ta'ala anan malamai suka ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi sai gabatar da alkawari wala fala tahsibanna Allah mukhlifa wa'dihi sannan rasulahu shi akhlafa fi'ilin akhlafa yana ta'diya da maf'uli biyu to maf'ulin ne na farko na farko shine rusulan maf'uli na biyu shine wa'adahu to wannan sai aka dauko shi sai sifa sifa sai ta yi jarra gare shi aka yi aka yi idafa aka ilabta wannan sifar ta mukulifa zuwa ga wa'adi kaga shine maf'uli na biyu amma sai aka dauko shi ya tsallako ya komo farko ba ce fala tahsiban Allah mukhlifa rusulahu ko rusulihi wa'adahu ba sai ta mukhlifa wa'adihi rusulahu domin Allah ya gaggauto da alƙawarin dan kada a ga cewa Allah ya mai da shi gini a yana da tsananin kula akan alƙawarin da ya yi manzanni don haka ma sai aka kawo makulin na biyu ya ƙetaro ya komo farko kafin rusulahu inna Allah azizun dhul iqam يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوشد الله تبارك وتعالى يجي مجانا سوى إن الله ذي الظلم سوى الله ذي ذي شكا الأول يجي يوم تبدل الأرض وصل شاء أن الزنجيج للأكل كتنا ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan iko sai aka kawo ikon Allah domin a san iko na Ubangiji tabaraka wa ta'ala a yi imani da shi a ji tsoron shi aka ce kuma haɗa ne zarafi ne na halin da ya wuto baya an yi magana akan halin kagarai da kuma alkawalin da Allah ya yi sai ya halakar da su sai ya tabbatar da alama da sai ya alamtar da su yaushe ne ka ce yau mutu battalul arzu gairar arzu ranar da ake jirkice wannan ƙasa ake canja ta gairar arzi ba wata ƙasar da aka sani ba ita ƙasar da aka sani duwatsu gare ta ƙasar da aka sani gurare gare ta to wannan ƙasar an tafiyar da ita domin an tafiyar da duwatsun gaba da ita kuma fili fallo ce tsaro na kan jibali wajiyar sigo harafi na suwa ɗaya zaro haɓa an sassaban لا ترى فيها جودا ولا أمتع وخشعت الأصوات للرحمن إيه؟ يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا أنت wannan kasar an nike duwatsu sun koma saɗi ya da kasan to abin nan kaɗa wadda a saɗi wadda iska ke tayar da ita ka tana jin iska haka duwatsu za su koma sannan babu kwari ba tudu kasa ta koma fili fallau la tara biya wajen wala amsa to wannan ita ce kasar kaga ba ta aka sani ba ce sannan kaga an tafiyar da gulabe duka gabaki da an tafiyar da su fi wajen jibalu siriyar duwatsu duk an tafiyar da su gabaki da koramu gabaki da duk an tafiyar da su to ita ce kasar da za a yi tashi a kiyama a kai za ka yi ce yau mutu baddalul ardu zairar ardu wata kasa ce aka ce sabuwa sil farasol a kan ta ce za a yi tsayuwar tashi a kiyama kamar da ya zo a hadisin annabi sallallahu ta'ala ya sallam wasu samawa ita ma saman an canza ta domin saman da ka sani watan duk an fice data idan sama'un shakka da iko ne da Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake nuna wani yanayi ya shigo wa huwa yawmul qiyamah shine tashi al-qiyama sunan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bi ayi shay'in tubaddalu al-ardu bi ayi shay shehu radiyallahu ne ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi sai aka tambayi manzo Allah ta yaya aka canza kasa menene aka canza ta da shi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'altum an azim lalle kun tambayi al'amari babba تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أيضا غير السماوات شو يتي النبي صلى الله عليه وسلم تيجي كنت تبع الأمر ببا أي كتن ذا أتشنزا إذا ما زمن ذا أتشنزا بعد بكتني بشي الله تبارك وتعالى zai tara mutane a kan wata ƙasa ala ardin bai ba a bisa wata ƙasa farafan naƙiya wadda take tas ba ƙazanta babu wata ƙazanta tare da ita kamar fi hadisin sahihai kamar yadda a cikin hadisin bukhari da muslim wasu ilan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aidan nasu yawma idin ya rasulullahi to ƙasa in an canza ta ina mutane suke a ranar قال على الصراط النبي صلى الله تعالى وسلم يقول كان صراطي تبدل الأرض على حسب أعمال العباد أنا تنزل أثاني أبصار وربدم أيكم باي من كان كافرا يكون موقفه نارا تستقل عليه حتى يقضى عليه duk wanda yake kafiri ne nan inda yake tsaye to wurin tsayuwar shi wuta ce kawai ke ci tana ci balbal balbal hatta yi kuma alai ha a yi hukunci kan shi yana nan cikin wutar nan ومن كان مؤمنا مضيعا وذلك مؤمنيك ميديا تبدل أرضه خبزا وأنهارا يأخذ ويشرب شيكو ذلك من إيمان بين الله za a can za a jirki da ƙasar shi ta komo watan tire-tire ne kawai na waina da kuma ƙoramu na ruwa ya ci ya sha kawai ka sani ku za a lai shi ba har a yi hukunci a kan shi ka ji tsayuwar hatta ya ruju ila aljanna har su fita zuwa ga aljanna وبرزوا لله الواحد القهار دكان متاني كباكي دا ذات فتو من قبورهم دكا قبربرا سحراتا قباتا غرلا عراتا سنا إرارا قباتا بامي تاكلمي غرلا كما بامي كاتشيا يد قوة يزو دنيا هكا يكاتشي لك قبري كما با يد قوة يتهو با واندوبا كمفي haka kowa zai tashi daga kabarin shi ba wando ba kan fai ta ƙulu aisha shehu radiyallahu anha yace ummul mina aisha ta ce wa sau'ata ya rasulullah ta ce wannan wani irin tsiraici ne ya rasulullah الرجال والنساء في موقف واحد عراة yanzu da maza da mata a wuri ɗaya sannan kuma kirara kowa kirara ya ƙone rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata innan nasa ya aisha fi zalika al-mawqifi lahum shughlun an nadriba ba'dihim ila ba'dihim yace ya aisha ai baki sani bane ai wannan yini kowa ya shagaltu da kai ne ba mai tunanin wani ne gaban shi balle balle ma ya kalli al'awar wani shi kan shi da kalli al'awar shi balle kawai shi kan shi ya shagaltu gaban komi saboda sannin tashi hankali balle magana kallon al'aura wani a yi fi shugulin yi walakin sai dai ma yanzu ahadun ila ahadin kullum mutajarris walakin ma yanzu ahadun ila ahadin ya ce ga sunan kowa tsirara amma ba mai kallon kowa kullum mashgulun fi nafsi kowa ya shiga da kan shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kan shi yake yi kowa ta shi ta ishe shi qalat sirmun aisha ta ce hal tatazakkaruna ahalikum ya rasulullah ya rasulullah za ku tuna iyalanku a cikin irin wannan halaye قال أما في ثلاثة مواطن فلا فقال يتي أما ولي أكو بند ولي أكو يتي عند الوطن عند أكي أورم أيوكا بامي تلد ياليش وعند قطع الكتاب دلوك تندع أكي كربت للتابي وعند المشي على الكراء دلوك تندع أكي هواك الجراجي wannan ba matsayi ne na gama garin mutane ba matsayin manzo Allah ba ba matsayin annabawa ba ba matsayin kibarun auliya ba ba matsayin kibarun auliya ba an rinji annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaumi kaumi yake cewa lokacin da suke cewa nafsi nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ummati ummati ummati ummati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saka mancewa da shagalta gabar iyalai wannan hali ne na gama gari gaba ɗaya amma akwai fasawa waɗanda suna cikin kwanciyar hankali ba su mancewa da iyalansu ko kada wa barazu lillahi rabbil wa lillahi rabbil qahar sun fito daga kaburbura zuwa ga amsa kiran ubangiji wanda yake matsayanci al qahar wanda yake marijayin sarki annabi alaihi salatu wassalam daga cikin girman sa da darajarsa yana cewa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda za a tsara kasa in fito wala faqra ba alfahari yake ba ni ne farkon wanda zai zo a taron mahshar ba alfahari yake ba ina cikin tawaga ta mahaya irin hawa na sarauta na mulki na kasaita mahayi dubu saba'in annabi sallallahu ta'ala sallam suke gan tawagarsa daga kabari zuwa taron mahshar sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ita ni ne farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna a buɗe masa mala'ika ya ce wane ne ya ce ni ne Muhammadu sallallahu ta'ala da ya sallallahu ya dama kai nike jira dama kai nike jira zaman zuwan ka da yake yi ina nan ina zaman zuwan ka wai ka zo shi ka ɗaya nike jira an shiga da mu buɗe wa kowa sai ka duk girman annabawa kada buɗe wa kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo Allah sa da mu ciki sallallahu alaihi sallallahu ta'ala alaihi sallam wa tara al mujrimina yawma idin muqarranina bil afrad Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan yini mai tashi hankali mai ban tsoro mai nirgici wanda aboki bai kula da aboki ba watan da ba ruwan shi da uba uba ba ruwan shi da da mata ba ruwan da miji miji ba ruwan shi da mata saboda sannan tashi hankali yace wasarar mujirmi da za ka ga mujirmai waɗanda suke hijirarru waɗanda suka bijire ma dokokin Allah mukarrani da suna abin tsaurewa an gwaggwa masu tare da junansu mashdudi da mashafi ne suna ababen ɗaurewa su ne abin gwamawa an ɗaure tare da shedanunsu waɗanda tun duniya su suka batar da su su suka hana su bin Allah to za a rika gwagwama su ana daurewa kowa da shekarin da ya nakar da shi za a gwama su a daure dama tun duniya haka Allah tabaraka wa ta'ala ya wa man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya dundumta ya makanta ga barin wasan zikirin Allah ya ki zikirin Allah yana gaba da zikirin Allah yana haƙi da zikirin Allah Allah ta'ala ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin za mu haɗa shi da shekai shi ne abin gwani ne. To tun da ya gwamu da shekan aka gwama shi a duniya ba su rabu ba har kiyama mukarrami na za su tashi haɗe yadda suke haɗe a duniya za su tashi mukarrami na ababen daurewa ma shaƙirin tare da shekanunsu fish afadi a cikin kukumma da maruruwa watan kai da bari shi ne wanda ake sawa da kama shi ko kulli wanda ake cewa aglan shi kuma hannaye ne za a ɗaure a ɗaure hannaye sai a a kuma haɗe wannan igiyar da ta ɗaure hannaye kuma sai a haɗe da wuya kaga an tungume ga ɗauri ga hannaye sannan kuma an haɗa da ɗauri ga wuya kaga an tungume kenan Allah ya kiyaye mu sarabiluhum min qatran Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sarabiluhum tabbogin su ababen sa wasu shine rigunan su min qatran watan daga man gelo ne man gelo ablaku fi shi'alin nar domin shi ya fi kai matuƙa cikin kamawa da wuta wannan man gelo din saboda da ya ji wuta zai kama da wuta sannan kuma wala san tabi'u ajilan in wuta ta kama ba za ta yi saurin mutuwa ba to ita ce wannan man gelon shi ne tufafin su yadda dai ga su ga tare suke da makamashin su kamar yanzu wuta in kana son ta kama ita ce to zuba mata kaladar yanzu yanzu zai riga ta kama ko ka samu wani bakin mai sai ka zuwa ma itacen yanzu yanzu za ka fi saurin kama kuma in sun kama fara saurin mutuwa to haka Allah ta baraka ta ala ya dulluke su da man gero shine tufafin su yadda za su yi saurin kamawa da wuta kuma in sun kama da wuta ba za su yi saurin wuta ba za ta mutu ba wa tagsha wujuhahum an-nar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu wuta tagsha wujuhahum ita ce ke lullube wujuhahum muskokin su ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب الله تبارك وتعالى يا أيها النبي domin ya saka ma kowace rai ma kasabat abin da ta tsururuta min khairin na alkhairi wadda ta yi ta tsururuci alkhairi za a saka mata da alkhairi wadda ta tsururuci sharri za a saka mata da sharri inna allaha sari'ul hisab inna Allah la ya ubangiji sari'ul hisab mai gaugawan sakamako ne yuhasibu jami'al khalqi zai yi hisabi ga dukkan halitta ga baki ne fi qadrin fil hari a cikin gwargwadon rabin yini min ayyamin duniya na kwanukan duniya li hadisin bi zalika saboda hadisin da ya tutto hadisin imamu al-hakim a mustadrak shine hadisin abu hurairah radiyallahu anhu هذا بلاغ للناس ولينظروا به Allah ta baraka wata alaƙi wannan alƙur'ani da ake ta karantawa ana karanta kirtoshin mutanen da al'ummomin da suka gabata da annabawansu da yadda suka yi da yadda aka yi musu duk wannan ba labari bane ake muna kawai mu sha mu wace wa'azi ne Allah ke mana wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudhakkir wannan alƙur'ani wa'azi ne mun hore wannan alƙur'ani ya zama wa'azi in ka ji yadda wani kafiri yayi da yadda aka yi mishi ya isa misali gare ka in al'umma ta ji yadda wata al'umma ta yi da yadda aka yi mata ya isa ishara gare ta za ka duk wannan za ka ba da kota ala yana mana hannunka mai sanda ne yadda wasu suka yi aka yi musu mu kada mu yi yadda suka yi balle a yi mana yadda aka yi musu ita haza haza alqur'anu na alqur'ani balagun linnasi wannan wa'azi ne linnasi ga mutane unzila wanda aka saukar da shi da tabliyin dan a isan musu da wannan wa'azi balagun abin fitarwa ne na wa'adilin nasu ga mutane wani yunzaro ce an saukar da wannan alkur'ani ne don a yi gargaɗi ga mutane mutanen makka ko kuma man haulaha duk wanda ba mutumin makka ba duk inda mutum yake a duniya haulaha gehen makka yake eh gehen makka yake domin ita ce tsakiyar duniya ita makka za ka ake cewa litun zira ummar qura man haulaha kai wa'azi kai gargadi ga ummul qura wa al-qaryah ce makka wa man haulaha da saffan duniya gabaki daya saboda haka wani yaji lituzira bihi man kana hajjan man kana hajjan wannan qur'ani mun yi saukar da shi gare ka dan kai wa'azi dan kai gargadi ga wanda Allah ya rubutu mai rayuwa mai rayuwa shine mai yin imani mai rayuwa shine mai imani kaga wanda bai da imani matacce shine ma'ana haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wali yunzaru domin a gargade su biyi da wannan alqur'ani ai musu wazi da shi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahidun kuma wali ya'lamu domin su san bima fi min al-hujaji da abin da ke cikin shi na hujjoji sammai kasai abin da ke tsakanin su rana da wata da dare da taurari da koramu da sauransu duk waɗannan ayoyi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo su yace bi ya adamu annama huwa ilahun wahid domin halitta su san cewa annama huwa sallai ubangiji tabaraka wa ta'ala ilahun shine abun bauta shi kada wahidun madayinci tilo wanda bai da abokin tarayya wal yadhakkara ulul albab kuma mun saukar da wannan alqur'ani ne domin waɗanda suke ulul albabi masu kwayar hankali yazzakara za su wa asumu ladina su ne waɗannan da za su samu ikon aiki da hankalin da Allah ya ba su su gano ayoyin Allah su ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka alhamdulillah mun kai ƙarshen wannan sura ta suratul ibrahim kuma muna da bayani akan abin da ya shafi wasu tambayoyi da aka yi kwanan baya kuma gashi karatu ana daban kwana gashi gobe ma insha Allah za mu yi katama da haka daga tambayoyin da suka rage ba amsa ba akwai waɗanda suka yi tambaya akan shin suwa ne sharifai suwa ne sharifai ne matsayinsu wannan ita ce tambayar da aka rubuto alhamdulillahi ya ce sharifi ana min ahlul bait ahlul bait din nan malamai sun yi maganganu da yawa akan suwa ya ahlul bait kamar yadda aka san kowace matsala ta addini akan samu safani a wajen malamai wasu su fahimci kaza wasu fahimci kaza to wasu sun yi safani da yawa a malamai akan suwa ne ahlul bait istilahi na addinin musulunci kitabun wa sunnatan mu an ce ahlul bait ana nufin ashabul kitab su ne waɗannan da annabi ya lullubi alaihi salatu wassalam a cikin barko wanda hadisai da yawa su ne maza Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam da sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radiya anhu da sayyidatuna sayyidatu nisa'il alamin sayyida Fatima az-Zahra alaiha salam da sayyida shababi ahli al-janna su ne sayyidina Hassan da sayyidina Hussein su biyar dinnan mazalla sayyidina Ali sayyidina Fatima sayyidina Hassan sayyidina Hussein waɗannan su ne waɗanda ayat ta tahiri ta sauka a kansu inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera inna ma ke bi Allah tabaraka wa ta'ala ne ke rufi ya tafiye da dukkan wata kazanta ga barin ku ya ku iyalan gidan Allah sallallahu alaihi wasallam da tarkace ku tarkace ba aka ce wannan su ne ahlul bait waɗannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullubi da barko wannan shine zancen farko domin hadisi sun tuzgo da suke tabbatar da wannan abinda Muhammad bin Jarir al-Tabari ya ruwaita ta kan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Abu Sa'id al-Khudri yake cewa nazalat hadhihi al-aya fi khamsatin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma ya ji daga manzo Allah ne Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aya ta inna ma yuridu Allahu ليذهب أنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا تعرفوا كيف مظلة في خمسة شمس بيار هي وفي علي وحسن وحسين وفاطمة مظلة في خاصة فأكم ممودية تالي دا علي رضي الله عنه دا سيدنا حسن رضي الله عنه دا حسين رضي الله عنه دا مهيب يسو سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها مظلة إنما يريد الله خاصة فأكم ممودية ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ruwaita daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha abin da take cewa ibn jarir at-tabari da cikin abin da ibn jarir at-tabari ya ruwaita abin da tace ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ali da fatima da hasan da husayn yadda Allah ta tabbata gare sai ya shigar da su karkashin wani tufafi wani mayafi sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi watan wani kamar gurnani haka yace qala haula ahlu baiti waɗannan su ne iyalan gidana qalat ummu salama sai ummu salama ta ce ba kulki ya rasulullahi hadisi ma abu ya rasulullahi ka shigar da ni tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a innaki ala khair innaki ala khair da ka ta ke ma kina kan naki alkhairi ke ma kina kan naki alkhairi amma dai nan ba mahallin ki bane manzo Allah bai bari ta shigo ba haka sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma abin da take kenan haka ta faru annabi sallallahu alaihi da ya rubuce su a bargo sai sai da suna Aisha radiyallahu anha ta taso saboda ta san matsayin ta wajen manzo Allah za ta shiga bargon ta ce ya rasulullah ni ban cikin iyalanka ki kina cikin iyalaina amma ke ma kina da zaki alkhairi ma'ana tana da na da daraja da girma da Allah ya bata domin tana da gaisuwa da ke Allah ke cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i yastaqbiluna ya kuma ta manzo Allah ba ku ɗaya da kowace mace a duniya sai wasu kuma suka tafi akan cewa ya ce sharifi albaiti ana nufin makusanta waɗanda suka haɗa jini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka imani suka haɗa jini da annabi sallallahu alaihi wasallam to da su da zuriyar su gaba kida su ne ahlul bayt saboda hadisin da muslim ya rubuta ta kan yazid ibn hibban abin da yake cewa yazid ibn hibban abin da yake cewa ya tafi da shi da husayn da umar ibn maslama zuwa zaid ibn arqam zaid ibn arqam sahabi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsufa a lokacin yace lokacin da muka zauna kusa da shi muka ce da shi sai sai husayn yace da shi ya zaidu ka ga jiya ka ga yau ka haɗu da dukkan alkhairi don haka ka ga manzo Allah ka yi sallah bayan manzo Allah ka yi yaƙi tare da manzo Allah za ka duk alkhairi ka samu zaidu shi ce haka ne shi don haka yanzu ka ba mu labarin ma sami ita na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake abin da ka ji daga manzo Allah ka ba mu labarin shi sai zaidu yake cewa yabna akhi ya ɗana ka san yanzu na tsuwa kuma abin an daɗe an daɗe yanzu maganar nan ta tsakanin mu da fata an daɗe kuma na mance wasu abubuwa da yawa don haka duk abubuwan da na mance na haddato daga annabi sallallahu alaihi wasallam su na mance su don haka abin da na karanta muku ko abin da na zantar da ku na baku labari ko karba abin da kuma baku labari ba kada ku ji da sami na baku labari sai ji wata rana annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi yana mana kuduba a wani wuri kusa da tsakanin makka da madina ana ce da shi hamman shi ne gadiru hammin eh sai ya ce maza Allah ya gode ma Allah ya yi Allah ya yi mana wa'azi ya yi mana wa'azi sai ya ce amma ba'a ala ayyuhan nasu fa inna ma ana bashar yushiku an yi ajiyar rasulu rabbi ba uji ba ya ce mutum nake wanda zai yi wa fati innaka mayyitun wa innahum mayyitun kuma ya bukata in karɓa kiran Ubangiji manzon Ubangiji na. Sannan imana ta yi na ban muku na wayaya guda biyu. Na farko kitab Allah da ta'ala fihi huda wa nur fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bih. Yace na ban muku littafin Allah. Akwai shirya duk shirya tana ci. Hakke zai yana ci. Ku yi ko da littafin Allah. Ku yi tamassuki riko da littafin Allah. Sannan sai ya yi kwaɗaita a kan alƙur'ani ya kwaɗaita a kan alƙur'ani ya kwaɗaita a kan alƙur'ani sannan can zai ce wa an hala baiti kuma ku riƙe man iyalan gidana umakkiru kuma Allah bi ahli bai ina haɗa ku da Allah ku kula man da iyalan gidana ina haɗa ku da Allah ku kula man da iyalan gidana umakkiru kuma Allah bi ahli bai har sau uku mun za Allah tabi sai Hussein ya ce ma zai zubin harkar malhum ahli bai zaidu suwa ne ne ahalin baitin da naji da manzo Allah ke tabbacin su haka sai ce alaysa nisa'u min ahli bait matan shi ba ba ahalin gidan shi bane sai dai ibn Arqam yace nisa'u min ahli baiti walakin la ala baitihi man hurima sadaqa ba'da yace matan shi ba iyalan gidan shi ne amma waɗanda ake nufi ana nufin iyalan gidan shi ne waɗanda an ka haramta mutum sadaka yace wa man hum yace to suwa ne ne قال هم آل علي آل أقيل آل جعفر آل أبا رضي الله عنهم يتسوني ذرية سيدنا علي ذرية سيدنا أقيل بن أبي طالب لجعفر بن أبي طالب لسيدنا أباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم يتسدو أن أعرف دام سكرتك يتسي أعرف دام سكرتك kaji wasu sun tafi akan zuriya waɗanda su ne ahlul bayt wasu kuma suka tafi akan iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bayt sai su ne matansa kamar Abdullahi bin Abbas da Ikrama sun ce wannan aya ta inna ma yuridu Allahu ta sauka ne akan iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam in an dibi ta yakin ta tana magana ne akan ya nisa annabi lastunna ka ahad min an-nisa'i littaqaytunna har aka ce wala taqda'na bil qawli fa ma annabi fi qalbihi marad wa wa وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وأقمنا الصلاة وعدنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البيت ويطهركم تطهيرا سكتي ساكن فينا ولما أيما ثم الله سو جدسوا أجي مغانا Dai da yake wasu malaman su sun ce musu a to in kun ce da mata annabi ake can fa duk misalan da ake kira ni annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna wa la taqda'na wa qulna ƙaunin ma'arufa wa karna ilimin mataki kawa amma da aka kawo nan da aka ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ba ce an kunna ka ce an kum ar-rijsa ahla al-bayt wa yakrakum tadhira da ka ce nan imamu ahmad ya ruwaita wasu kuma suka tafi akan cewa zurriya na na fatima kawai zurriya na na fatima su kaɗai na bai domin imamu ahmad ya ruwaita ibnu kasir ya kawo riwayat imamu ahmad hadisin anas ibn malik radiyallahu anhu abinda anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo wata shidda kafin wafati kafin wafati manzo Allah wata shidda duk asuba in manzo Allah bai fito masallaci sai ya fara tsayawa daidai kofar sayyidatuna Fatima radiyallahu anha yana cewa as-sala as-sala ya ahlal baiti إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يتي صلى صلى يا كوبي يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتي الصلاة الصلاة يا كوبي يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah yana nufin ya tafiyar da dukkan wata kazanta gabar ku ya ku iyalan gida annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsarkake ku tsarkakewa da haka haka tafi akan cewa watan zuriyar na Fatima su ne ahlul baitin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi girman su da darajar su yana faɗa cikin littafi mai tsarki yana cewa qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ka faɗa musu ya rasulullahi wannan manzanci da ka kawo ba mu roƙe ka komi ba ka ce musu ba mu roƙe su komi ba ba ka roƙon su komi cikin isar da manzanci illa al-mawaddata fil qurba sai soyayya a cikin makusanta aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah su wane ne watan qurbatin nan da Allah ya wajabta mana mu so sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace su ne aliyu da fatima da ƴaƴansu wanda ya tabbatar da ahlul bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne zuriyya na fatima radiyallahu ta'ala anha wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce duk wanda ya so yana tare da shi har aljanna yace man ahabbani wa ahabba hadaini wa abahuma wa ummahuma kana ma'i bi darajati fil janna duk wanda ya so ni ya so ƴaƴana guda biyu ɗin nan sayyidina hasan da sayyidina husaini ya so baban su ya so mahaifiyarsu muna tare da shi har cikin aljanna ya ishi girman su da darajar su wanda duk ya riko da su ya tsira ya zo a hadisi hasani wanda imam tirmidhi ya ruwaita annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ahlul baiti ka sakin junuhin man ta Allah bihim naja ya ran gidana kamar jirgin annabi da wani da suke duk wanda ya riko da su ya tsira duk wanda kuma ya ce ba ruwan shi da su ya ce gharika zai turmuyi kuma zai halaka za ka duk wanda ke cewa shi ya rika kakan ba ruwan shi da jikokin to ai mai kai su bai rika kakan ba bai rika kakan ba ai inda ya rika kakan zai rika jikokin ai annabin ne sallallahu kakan ne yake cewa a rike mai jikokin kaga wanda ya bi kakan zai rika jikokin amma wanda kai yana cewa shi ya rika kakan ba ruwan shi da jikokin ko kakan ba ruwan shi shi Allah ya je mu wannan a takaice su ne ahlul baitin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka azurta mu kauna da soyayya da su kuma ko ina za a same su za a same su a far fata za a same su a bakan fata za a same su a kowace kaza daga kasanciyan adam akwai farare akwai bakake afirka asiya europe ko ina biyan adamu ne to haka zuri'an manzo Allah sallallahu ta'ala sallam za a iya samun su ko ina yanzu haka muna tare da ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu ta'ala da sallam shine shugaba Sheikh Sharif Rabi'u Allah ya kara masa lafiya. Wannan shi ne amsa wannan tambaya akwai wasu tambayoyi ko abin nan. To, kafin safanni muna yi makanmu jajen al'amarin da ya faru kamar yadda na faɗi a cikin karatu yau mun waye gari da wani abu wanda yake mai firgice cewa an kai wa Maulana Sheikh Salihu Usman Bauchi hari irin wannan al'amari mai firgitawa mai tada hankali har an rasa rayuka da yawa babu abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko dai muna nuna bakin cikin mu da damuwa mu akan wannan al'amari kuma muna tazarruki da kankan da kai ga Allah Allah ya yaye kuma Allah ya kare gaba waɗanda suka rasa rayuwarsu ubangiji Allah ji kansu da rahma Allah sa su yi shahada waɗanda suka samu raunuka ubangiji Allah ka warkar da su Allah ta ya zama musu kafara da zunubansu kuma alfarma annabi sallallahu ta'ala da sallam kuma muna kira ga shugabanni wallahi su ji tsoron Allah wallahi su ji tsoron Allah suna da amsoshi da tambayoyi da za su amsa a gaban Allah in dai ana zubar da jini haka a ce akwai shugabanni suna iya kwana suna iya yawace yawace suna iya mata suna iya duk abin da suka ga dama a ƙasar su ba kwanciyar hankali ana zubar da jini ko jinin shanu da tumaki da awaki ba a zuba wasu mai da ake zubar da jinin mutum to wallahi su shirya amsar da za su ba Allah subhanahu wa ta'ala wallahi su shirya amsar da za su baya kuma shugabanni na ko ina in dai sunan shi shugaba tun daga shugaban kasa har wanda ake kira ciyaman wallahi su ji tsoron Allah kuma su shirya amsar da za su ba Allah domin lallai akwai tambayoyin za su amsa a gaban Allah shugabanni masu adalci masu imani masu tsoron Allah dabba ta yi tuntuɓe ta faɗa rami ta kare suna kasa bacci saboda suna ganin alhakin yana kan dabba ta faɗa rami ta kare shugaban wannan lokacin yana ganin cewa sai an tambaye shi domin me domin bai samar da yanayi ba wanda zai kawo tsaro ga dabbobi in dai dabbobi suna da irin wannan tsaron suna daga mutane amma ya shugabannin mu kai ka ce ba shugabanni ba ne abubuwan da ke faruwa a ƙasashensu a jihohinsu ko kuna ba su yi ba wannan abin da yake nunawa kwata-kwata kwata-kwata ba su tare da magabata kuma ba su tare da magabata kuma wato su tari imaninsu duk wanda zai yi tsere da ƙasar shi tana cikin wannan halin jihar shi tana cikin wannan halin amma bai damu bai na sama ta ashe na kai da komai shi to Allah ya shirya tambayar da zai amsa mu ubangiji tabaraka ta'ala kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ka mana kyakkyawan sauki a da ba mu san haka ba a da ba mu san haka ba amma yau mun wayi gari mun samu kanmu cikin irin wannan yanayi don haka za mu ci gaba da addu'a duk wanda ke da hannu a cikin irin waɗannan bala'u Allah kai mana magani shi duk wanda ke da hannu a cikin irin waɗannan bala'u Allah kai mana magani shi don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan kahin mu ba shugaba mai girma shayin mu malamin mu a Sheikh Haruna Muhammad Tilbo a sauran mazan jiya ya ziyarci mu kahin mu bashi watan ya tofa mana albarkarsa ya albarkace mu kuma ya mana addu'a kafin haka insha Allah za mu yi ma Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi addu'a na hasbunallahu wa ni'mal wakil dari dari kowa yayi hasbunallahu dari dari Allah kare mana wannan shaidi Allah kare mana shi Allah kare mana shi Allah kare mana kuma kasan mu kuma Allah duk waɗanda suke rufe shi da sharri Allah ka gabayan su duk waɗanda suke da mu zama shaudar mun bauchi da sharri da sauran malamanmu da sauran shugabannin mu da sauran musulmi gaba ke da ubangiji Allah ka gabayan su Allah ka gabayan su Allah ka mana maganin su hasbunallahu wa ni'mal wakil dari dari sallallahu alaihi wa sallam حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير Allah kare mana shi Allah kara masa lafiya kare mai kare mana rayuwarsa da lafiyarsa ya kare mana kasan mu gabaki daya ya kare mana malaman mu ya kare mana dukkan musulmi gabaki daya da kasar samu a kan mutum na Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaramakum Allah bismillah to ka mana sa mana albarka sakonni to bismillah
a sakonnin da kuke da shi akwai bayan Allah da suka aiko da sadakoki daban-daban suna nema addu'o'i wasu kuma suna nema a imama haifansu addu'a wanda suka rasu akwai wani bawan Allah da ya aiko da sadakar rawani da alkur'ani da tafi a imama haifinsa addu'a haka ma alhaji tijjani nema ya aiko da sadakar burodi ga yanan shi ma a cikin mutuwar shi akwai ita ma wata mata wadda ta ce yan uwa musulmi ina neman taimako a gare ku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi wa mijina rasuwa kuma ya bar ni da marayu da kuma juna biyu don haka nake neman taimako a gare ku fi sabilillahi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce tana nan waje matar ko to sai a taimaka mata ila wani kuna agaji na iya zagayawa don a samu musu taimako sai kuma wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam don Allah ina son in ji takaitaccen tarihinka da kuma malaman da ka yi karatu a gare su da kuma malaman da ka fa'idan su da su a bangarorin ilimi daban-daban na gode Allah ya kara fahimta ya kara albarka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mu'assasatul faida reshen daraja kaset suka ce suna matuƙar farin cikin gayyatar yan uwa na ko'ina da ko'ina zuwa ga gawumin maulidin shugaban halitta Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a gudanar insha Allah ranar sallah da karfe takwas da rabi na dare sannan akwai kuma zikiri da karfe hudu na yamma za a gudanar da wannan maulidi a kofar gidan malam Musa Aliyu mai yan kunne daraja kafe kuma ana fatar halarta kowa da kowa insha Allah sai tambayoyi wanda za mu bar su zuwa gobe wa Allah ya amma akwai guda biyu wanda suke tambaya kan abu na wai